أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قلوب يومئذ واجفة absaruha khashi'a Allah tabaraka wata'ala yana yi muna magana akan lokacin mutuwa dinnan da lokacin tashi ya gaya muna yawma tarjufur rajifa tatfawar radifa ranan nan da za a yi tashin kiyama rana ne mai tashin hankali tarjufur rajifa wanda za ta girgizawa ta girgizar ƙasa ta girgiza da aka yi wannan musa ta tuba wahar radifa sannan a sake wani musa mai biyo masa shine na tashi a je wurin hisabi kulubun zukatan bayi lokacin mutane da aljanu yau mai izin ranar wajifatun tana hirgice cikin tsoro saboda tashi hankalin wannan rana din nan kulubun yau mai wajifatun absaruha su ko idanuwan ta ita wannan rayuwa ko mutum ko aljani inda ba wanda Allah ya ɗebe ba illa man sha Allah absaruha idanuwan ta lokacin khashi'atun tayo ta gwaggwale kenan ta sako saboda tsananin hirgita wato zuciya kamar ta fito ta fado ƙasa ta biyo ta makogwaro ta fito ta baki ta gani menene ake wannan wuri mai tashin hankali su ko idanu sun zazzare sun bude sun yi jajir yashirul muttaqina ila rahmani wabdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan za su zo a hankali tashi idanu sun riga sun gwaggwale saboda tsoron wannan rana din qulubun yawma idhin wajifatun absaruha khashi'atun idanuwan duk sun zamo sun hirgita sun riga sun bubbude sun fito kwala-kwala
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة su wannan mutane duk wannan misalin da ake ba su ba su yarda ba ya kuluna suna faɗa suna cewa inna yanzu mu nan wai za ta yiwu lamar duduna wai a ce a dawo da mu filhafira inda muka fito wato sun mutu an ce za a tayar da su a dawo da su da rayuwa wai shi hafira din nan kamar wai sawunsu inda suka fito yanzu yana yi wa aina mu din nan wai lamar duduna wai a ce ana dawo da ana dawowa da mu filhafira a cikin rayuwar da muka yi bayan mu mutu wai a dawo da mu kai wannan bayi ba haka suke faɗa su fa
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً a idza kunna idhaman nakhira sai su zo suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa idza kunna yanzu mu idan mun zamo idhaman kasusuwa nakhiratun diddigaggi a idza kunna idhaman nakhira yanzu mu a ce in mun zamo kasusuwa kuma kasusuwan mun zamo nakhiratun diddigaggi mun zama gari kashi ya koma gari a ce a dawo da mu
قالوا تلك إذا كرة خاسرة qalu tilka idan karratun khasira idan sun faɗi hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gaya musu ce ai tunda Allah yace za ku dawo sai kun dawo din tunda yace in ya matar da ku din nan afa aina bil khalqil awwal da muka yi halittar farko ba mu ba zama wani lalura wurin mu ba dawowa da ku zama lalura wallahi sai mun dawo da ku نعم ai za ku na izaman nakhira qalu sai su ba kansu amsa sai su ce to in ko ya zama gaskiya an tayar da mudin idan to sai ilin nan kuwa karratun ashe ko za mu yi dawowa hasira wadda ba kyakkyawa wato wulaƙantatta cikin hasara aka aka fidda shi مم.
wato inda ya zama gaskiya su kasancan abin da suka ce inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqinin muna dai zato tunda an yawan an yawaita fadan cewa idan an mutu ana tashi to yana yiwa ya zama gaskiya to in ya zama gaskiya to muna zaton hakan to anan kuma abin da suke cewa idan karratun khasiratun مم.
ashe ko komawar za ta zamo sun zama komawa a cikin wulakanci domin dama an ce ana yin sun ce ba a yi مم.
sun kareta Allah sun kareta ayoyin Allah sun kareta manzannin Allah sun kareta duk abin da aka ce zai tabbatar nan to gashi kuma abin ya tabbata dama tabbatar zai yi to shine suka ba kansu amsa aiko in ya zama haka kenan in an tashi ko sai su yi kunya kenan idan karratun khasiratun ashe ko koma wannan da za mu dawo ko za a dawo cikin wulakanci kenan haka ne duk wanda bai musulunta ba ya miƙa waya wurin Allah ya miƙa waya wurin annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci to hakika in yaje lahira zai ga tasko zai ga kunya zai zama masa karratun khasira tashi ko komawa ta kunya ta tasko ta wulakanci فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahira Allah yace ai ku daina mamaki in nayi magana nace muku annabi na ya gaya muku cewa ku bi shi ku saurari abin da yake karanta muku dinnan ku yi da wangannun sannan sai ku yarda kuna baɗin wasu wangannu idan an ce muku ku ji tsoron Allah saboda kula da ranar da za a tashe ku din nan ku- kuna faɗin miyagun maganganu har kuna cewa ba a tayar da ku wallahi sai na tayar da ku sannan fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira kuma tashin idan an tashi za a tayar waɗin nan fa inna ma hiya shi tashin nan da za a yi zajratun wahidatun tsawa ne guda tak haka za a yi a tayar da mutane نعم a tayar da aljanu a tayar da dabbobi a tayar da dukkanin halitta zajratun wahida tsawa ɗaya ne kawai za a yi مم.
faizahun sai ka gansu bisahira ga su a fili kowa ya fito yawon barizun illa ikhfa ala allahi minhum shay مم.
ranar kowa da komai zai fito gaban Allah eh, a fito ranar kiyama din nan wato hanyar da aka bi ta kawo mu a duniya to ba ita za a bi ba a wurin tashi نعم domin hanyar kawo mu a duniya kowannen mun nan kila da wahala ka samu mutum biyu ko uku wanda suke an haife su lokaci daya ko tawaye in ka gani wani ya rige wani zowa ba tare Na'am.
suka zo ba ko da minti ɗaya ne ko minti biyu akwai wanda ya rige wani Mm.
yasa za a ce wannan shine yayan wannan to da wahala a samu wanda za a dace a ce lokaci ɗaya ne aka aihu kuma kaga za a zauna cikin mahaifa ne amshajin naftalihi fajannahu sami'an basiran inna nahu sabila imma shakiran wa imma kafuran na'am wani abu ne Allah ya haɗe wasu ruwa eh, ana ruwa game sannan a koma toyawa ya zama jini a koma toya shi ya zama nama a zo a koma toyawa a ciki ya nuna sosai a fidda kasusuwa a zo a kukkulla su a sa jiyoji a zo a hada a yi wannan kusafi kusafi na hanci da kunne da dubura haka wata tara bakwai bakwai arba'in arba'in sau bakwai haka ab- a- aka yi ko wanda adam ya zo mafi yawa sai dai abin da ya kasa haka kaɗan ko abin da ya fi haka ɗin to amma idan za a dawo lahira ba haka za a yi ba ba wai ruwa ne za a zuba ba shi kwana arba'in a koma toyawa ya- ya ya zama jini arba'in ba haka za a yi ba zajratun wahidatun ne tsawa ne kawai za a yi guda tak israfilu ne kawai zai busa ce kai ku tashi gaba daya shikenan na'am tun wanda ya fara mutuwa cikin ɗiyan adam wanda ɗan uwansa nan ya ya kashe shi din nan habila Na'am.
wanda kabila ya kashe to tun shi din har kawo wanda ya mutu ƙarshe gaba ɗaya wanda zai mutu nan ƙarshe na duniya gaba ɗaya to gaba ɗaya ne za a tashi da mutane eh, da dabbobi na ruwa hakiyahun da muka cinye da aka soya aka gasa da raguna da timakai da awakai da raƙuma wanda muka ci aka, aka yi fawon nama wannan ya sai na naira dubu uku wannan dubu biyar to duk da sai an daddawo da wannan nama an haɗe wannan dabbar in zakara ne in kifi ne komi zaman kifi ɗan kaɗan kuka raba shi ku biyar ko ku nawa to duk sai an dawo da nama an haɗiye shi haka za a yi kuma kawai lokaci ɗaya ne Allah zai ce a Israfil ya, ya busa na'am sai ya busa ai kaga an ba da misali wurin tayarwa wurin annabi annabi ibrahim ne ah, annabi eh, ibrahim ne annabi musa ne ya ce rabbi arini kai batu yi mauta kala awalam tumin kala bala walakin li yatma inna kalbi kala fa huz arba'ata min ad-dayr fasurhunna ilayka thumma hunna thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma hunna yatinaka sa'yan to haka aka yi kaga an ba da irin wannan misali don shi ya, ya gani dama ya riga ya tabbatar yadda ake tayar waɗin to muku an ba mu misali don mu gani to inna ma'amuru dai shi Allah idan arada shi an ya kula kun faikun da Allah ya so abu ya kasance zai sai ya zame ne kawai sai ya, ya kasance faiza bisaira sai ya gansu kawai ga su kawai a fili kowa gashi a fili ya riga ya fito da da wannan lokaci ne mutane za su yi ta maganganu kowa da abin da yake faɗa mine ne ake a wannan wuri ranar kiyama ce ta tsaya wayyo wannan na ihu wannan la la ilaha illallah kowa dai abin da yake faɗa mu dai Allah ya sa mu masu faɗin abin abin Amin.
kirki ne هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى يا رسول الله أي kaji na gaya maka gaya musu wallahi sai na tayar da su abin nan da suke musu din nan gaskiyar magana ce kuma ba wai za ta tabbata ba ba ta riga ta tabbata na gaya maka abin da za a yi busa ne kawai guda tak za a yi sai ga su kawai a fili kowannen su kunyaya a fili kuma kowa zai tashi ba sitira kowa zai tashi ba kaciya haka dai kamar da aka haifi haifi mutum haka za shi tashi to idan za su gazgata annabi sallallahu alaihi wasallam da wuri su gazgata in ko ba za su gazgata ba to su saurari abin da zai same su ba in ji Allah na'am ka ba su labari ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ai kana da labarin annabawan da suka shige kaji na baka labarin su ko Eh, to bari in baka labarin wansu daga ciki dan ka gaya musu in ba su bi ka ba abinda ya samu waɗancan mislama asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu ludin minkum bi ba'idin wallahi da abinda ya samu mutanen annabi nuhu ko annabi hudu zai iya same su an bari ka dan ba su labarin mutanen annabi Musa su jiya kai dai ka riga ka sani hal ataka hadithu Musa ashe kam labarin annabi Musa ashe ba ka san shi bane ba ya zo baka ba ayan baka labarin annabi Musa la ta karithu Musa idna dahu rabbuhu lokacin da ubangijinsa ya kira shi shi annabi Musa alaihi salam eh Na'am.
bil wadi al muqaddas duwa a wani rafi wad wato rafi kwari haka bil wadi a wani kwari rafi al muqaddasi mai tsarki duwan a wani ah, wuri wanda ake ce ma duwa a wannan wurin ne annabi Musa an daji yanda aka yi fir'aunu ba irin sharrin da bai wa annabi Musa din ba kar kai mamaki duk aka yi tafiya aka dawo sai a kawo labarin annabi Musa da yi da fir'aunu wai saboda a nuna muna shi ho fir'aunun nan shine yace ma kansa Allah fa to tunda ya ce ma kansa Allah ina wansu wanda za su ce ma kansu alloli to su duba su gani ga wani wanda ya ce ma kansa Allah ga wanda Allah yi da shi fa Na'am.
to shi yasa saboda girman maganar da fir'auni ya faɗa da an yi tafiya kaɗan wani labarin kisan musa din nan da shi- annabi musa da fir'aunu ya zo kamar wajen sau ashirin da wani abu a cikin ƙur'anin nan nan da nan kaji an dawo da kissan su nan da nan a dawo da kissan su din nan saboda a jawa hankalin dan kar wata rana wani daɗi ya yi masa yawa shi ma ya irin abin da shi fir'aunu ya yi to sai abin da ya ci tura dai labarin an yi ta bayan da shi dai amma tun da dai Allah ya dawo da shi mu ma sai mu dawo da shi to sai annabi Musa bayan ya yi ta yi musu wa'azi ya yi ta yi musu wa'azi din nan to abin dai ya ci tura farko ba ya yi musu wa'azi ba ne na su shiga musulunci don ba a bashi manzancin ba tukuna yanzu ana batun bashi manzanci ne shi dai fir'aunu yana cewa kansa Allah ne annabi Musa yana ganin ba haka bane sannan shi fir'aunu ba yanda bai yi ba bokayi sun gaya masa cewa eh, za a haihi wani mutum cikin ɗiyan bani Isra'ilan nan za su zamo dalilin dagawar mulkin ka irin boka nan masu duba tunda ka san akwai sunnan suka yi masa duba suka gaya masa to shine yasa aka dinga yayyanka ɗaya maza duk wanda aka sama Allah da ikonsa annabi Musa ba a samu yanka shi ba lokacin da aka haife shi sai Allah ya ba masu kallo masu bincike ba su iya ganewa ba cikin ikon Allah to sai a auhaina ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alayhi falqihi fil yammi fala- wa- la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'ilu minal mursalina Allah ya ce in ki haife shi kin gaji tsoro ayi akwati a kada shi a kulle a kada a ruwa kaji wani ikon Allah wai ana gudun kar mutum ya mutu wai amma a yi akwati kuma a kada shi a cikin akwati Allah jinjirin da aka haifa a kada a cikin akwati a kulle sunan sa matacce to an kada a cikin akwati kuma a kada a ruwa kaga wannan ai imani ne kawai za ta yarda na'am to wahayi ne aka yi mata kaga wannan wahayi an yi mata shi ma cewa wai ba a wahayin nan wallahi karya ne ba su yi san karatu ba ne wai ba a wahayi sai annabawa to ita wannan mace mahaifiyar annabi musa ba annabi ya ce babu amma wa auhayna ila ummi musa an ardihi kuma karkai shakka uwar annabi Musa bata kai wa mutum guda mumini namiji kai mace ma cikin mutanen annabi Muhammadu ba Sallallahu alaihi bata kai ba saboda kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas Mm, na'am.
babu da annabi Musa ma ya so ya zama cikin mutanen annabi Muhammadu Sallallahu Allah ya ce alaihi masa yi hakuri in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin Na'am.
annabi Musa kenan bata gai ba ballai namiji cikin maza mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muminai balle waliyai wallahi bata kai ba a ga shi ya yi mata wahayi kai zuma ma aka yi masa wahayi ya kai ma mutum eh mai wa- wa- ilan ilan nahali an takhidhi min aljibali buyuta wa min ash-shajari mimma ya'rushu Mm.
suma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulala Mm.
da Allah ya faɗa to haka dai aka yi sai ta kada shi a ruwa ta kada a ruwa akwati tana tafiya ba ta tsaya ba sai kofar gidan fir'aunu wai a gwada masa to in dai haka ne ga abin a gidanka Na'am.
sai ga akwati a gida mata masu wan- wanke-wanke bayu da barori suka gani suka ɗauko mu buɗe wasu yan kuka buɗe a ce kuɗi ne mun ɗiba a kai ma mai gida ana tsoron fir'aun sai aka kai aka buɗe sai ga yaro sai ya ce a kila ɗan bani isra'ilan da aka yi magana ne cewa zai karbe mulki a yanka shi ta yi ko gaskiyarsa Mm.
sai matarsa ta ce a'a a sa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan Mm.
ina yi washi amfani mu kawo mu taba haihuwa ba ko da wani da ce a'a idan amfani ki a dai ba mu bakam to haka dai ta rinjaye shi aka bar yaro hannun Musa ya girma a- i- i- haka haka yana girma har abin da ya gudana dai a gurguje har suka kama eh, tilasa wa ɗiyan bani isra'ila sai suna aikin wahala da sauransu wata rana ne musa ya fito dalilin gudun sai koma madina har aka kawo wannan magana to sai ya samu bakibdi yana faɗa da ɗan bani isra'ila sai ka ɗoki itacen nan ka kai su gidan fir'aunu shi ko bani isra'ila ya ce shi ba zai ɗauka ba sam ba zai ɗauka ba haka haka sai faɗa sai faɗan ya yi yawa shi ɗan baƙibɗi yana neman ya halaka ɗan bani isra'il to kowa ya san nashi tunda mun karanta inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Na'am.
kowa ne da ganin naka ka san shi wannan kabilan mu ne wannan dan kasan wannan kama dan kasan mu bane lita'arafu to sai mutumin da ya ga annabi Musa sai ya ce Musa dan Allah ka zo ka taimake ni ka raba ni da wannan katun zai halaka ni annabi Musa sai ya sheko ce kai raba da shi mana ce na kira ba da shi ya za ka ce sai ya in kai in ka maza mu kai ma zan danka zan danna maka itacen nan ka kai su gonar gidan Fir'aun ya ce ni din wai da ni wai yana danna ba annabi Musa itacen nan sai ya kai su to na annabi Musa sai ya ture shi dan ya rabu da shi fa wa kazahu Musa fa kaza alaihi ba wai ya mare shi bane fa wa kazahu sai ya ture shi ai ba a mari fa wa kazahu Musa fa kaza alaihi wa kazu tura ne dunguza sai ya dunguje shi sai ya fadi da ya fadi sai mutumin nan da nan sai suke ya mutu ya angala ne Musa ya tashi sai je ya labe bayan ya labe yana Allah na tuwo maka Allah na tuwo maka to labari ya kai wa eh, Fir'aunu cewa an kashe Bakibdi danginsa mutanen zai ce a shiga nema aka yi ta nema aka yi ta nema ana nema a gane wanda ya kashe dan gibdawan nan ba a gane ba sai mutumin dan bani isra'ila ya dawo garin dada neman itace ne ko neman abin farauta sai wani dan bakibdi ya- ya zo shi ma wurin sai daidai wurin sai suka kama fada kamar na jiya ya kama fada kamar na jiya sai ya hangi annabi musa shi mutumin jiya a shi bakibdi bai san annabi musa ba bai bai san wai shine ya kashe wancan ba sai shi dan bani isra'ila ya ga musan da ya taimake shi jiya ya ga wannan yana yana sha masa kai sai ka dauka sai ya ce musa zo taimake zai taimakan ni don allah ka zo ka taimake ni sai annabi musa ya shego ce ka innaka lagawiyun mubin wallahi baka da mutunci jiya nan na raba ka da wani fada kuma ka zo ka aza fada haka shi kenan sai mutum ya ce aho shi ya kashe mana dan uwa sai sheka wato kaga asiri kamar ya toru sai sheka ya faɗa a, musa ya kashe wadda bakif ɗan jiya to haka dai aka yi gurguje a, wani ya sheko ya gaya wa annabi musa innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin duk sun yi haɗin kai sun yi mitin kai suke nema su kashe wallahi ka gudu ka bar garin nan ji bawan Allah annabin Allah ne amma yana gudun wai a kashe shi to sai ya gudu sai ya tasan ma madiyana to can da ya je madiyana din nan can ne ya zauna wajen shekara bakwai ko takwas abubuwan da suka gudana suka gudana wurin annabi shu'aibu annabi shu'aibu ya ce masa la ta khabna jauta min alqawmi zalimi har akai abin da ake yi to yanzu annabi shu'aibu ya sallamo shi ne ya dawo ya zo a hanya sai hanya ta bace masa ko hadari ne ta so ko yaya ne duhu yayi yawa to sai hanya ta bace masa to sai sai ya hangi wuta yace ni anas sunaran to nan ne bayan ya tafi can sai aka kira shi Allah ya ce masa kai ba wuta bace ni ne Allah nake magana tafi na aike ka wurin wurin fir'aun to nan ne shi ne Musa ke cewa Allah ka san abin da ya gudana tsakanina da su na gudo ne suna neman su kashe ni kuma ga matsal take tare da ni inni akhafu an yaktulun ina gudun kar su yi min kashin banza Allah ce a'a ba za su kashe ka ba ina tare da kai to mi ka hada dan uwana Harun Allah ce na hada ka da shi ku tafi to shine Allah ya dawo maganar halata ka hadithu Musa na'am idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas duwa lokacin da Allah ya kira annabi Musa a wannan rafi inda yaje neman wuta a wannan dutse kaga anan Allah ya so yi magana da annabi Musa ya ce cire takalmansa amma annabi Muhammadu ba haka ba sama aga tafi da shi sallallahu alaihi wasallam وسار يشق الهجب دون مزاحم ولا خادم إلا تثنى له ليت دنا فتدلى دون كيف فإنه تقاصر عن هذينك الجبروت حتى يتفي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوها إلى عبده ما أوها ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى هل ينزنن الله بفدى أبن ديدا أني محمد أما قال أبالي أني موسى أفيدي أنا قيامنا أبن داكي amma asirin da ya gudana tsakanin Allah da Annabi Muhammad ba wanda ya sani fa auha ila abdihi ma auha kawai na aka tsaya Allah ya sanar da shi abin da ya sanar da shi idan da rabu bil wadi maka da sadawa idhab ila fir'auna innahu daga kan karanta shi yace masa idhab annabi Musa ka tafi ila fir'auna zuwa wurin gunguman men gungumen gunguman men kahirin can fir'aun innahu daga don yayi dagawa yayi girman kai tafi wurin sana aike ka annabi Musa ya je wuya ya tafi nan hoye bar matarsa ba da yan dabbobi ah to Allah ya aike shi ina batun tuna mata da dabbobi nan ya bar su an ce matafiya ne fatake ayiri masu tafiya suka tsince su a hanya suka suka gangama su suka shiga da su garin Misra amma shi nan ya bar su tunda Allah ya riga ya tura shi zahaba ila fir'auna innahu tagha ka tafi wurin fir'aunu na tura ka wurinsa an ba wurin fir'aunu kawai ba saboda shine shugaba innahu don shi fir'aun nan daga yayi dagawa فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى اذهب إلى فرعون إنه ضغى فقل هل لك إلى أن تزكى وآديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى اذهب إلى فرعون إنه ضغى فقل إن كتفي يا كي النبينا النبي موسى amma a wani wuri sai a game su su biyu izhaba ila fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha sai kaji suna magana qala rabbuna to wannan kenan amma da ana magana da ni Musa ne kawai to an aiki ni Musa amma da shi da Harunu don ya roki Allah ne ka hada ni dan uwana ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbiha kathiran wa nadhkura kathira inna kunta bina basira Allah ya baza shikenan kad uti ta su alaka ya Musa wa laqad mannana alayka maratan ukhra na'am to idhab ka tafi ila fir'auna zuwa wurin katon kafirin nan fir'auna innahu daga faqul amma in ka tafi ka lallaba ka ce masa hallaka ba za ka yadda ba kula hallaka ila an ta zaka ba za ka biyo ni ba a kan ka shirya ranka ya daɗe faƙul hallaka ila an ta zaka gaya masa ya fir'aunu ba za ka yadda ka biyo ni ka shirya ba ولعلك إلى أن تزكى وعاديك إلى ربك وتخشى وعاديك إن أذاك in shiryar da kai ila rabbika ga ubangijinka na gaskiya ka san kai da kace Allah ne gaskiyar magana fir'aunu ka san ba Allah kake ba wadi yaka ina so in aza ka ila rabbika ga Allah ka na gaskiya fatakhsha don ka ji tsoron sa wadi yaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatu al-kubra sai annabi Musa da abin ya ci tura sai ya nuna wa fir'aunu aya babba ayat da aka fara nuna masa shine maciji dama ne Musa da ya je da sandarsa da ya je da sandarsa nan lokacin da kasa da dabbobin sai ya fito da ya je garin neman wuta sai ya zo da manzanci a daji sai da abin nan da sojoji suke ko police suna ba mutane training tukuna kamin su tafi fagen fama to kamin annabi Musa da sai da aka bai training sanda hannunsa sai Allah ya ce ma annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf to sai Allah ya ce masa mu za mu yi hannunka ya ce Allah sanda ta ce to sai can farko da ya tafi yana da takalma ce cire takalmanka in na kaba kana winda za ka yi magana da mu sai cire takalma to da cire takalma ka za abinka da ɗan adam sai Allah ya ce mai to hannunka miye ya ce sanda ta ce amma ba ina da amfani da ke da ita wato kala ce shi ta ma sanda ya yafsuwa tunda can da zuwa ce mai cire takalma na gaba da makaddasi duwa sai aka ce me hannunka ya ce Allah sanda ta ce fi asaya amma ka sani Allah a tawakkau alaiha wa hushi biya don karkace in yadda ta ina jingina da ita wa hushi biya ala ganimi kuma in na je daji na kan kakkabo wa dabbobi na ciyawa da ita wallahi wallahi fiya ma'arif ukhra ina da amfani da yawa wanda nake da ita Allah ce na ji dai alqiha yadda ita falka bai za ya tun tas'a yadda sai ta koma macijiya ne Musa shi ba kamar ya gudu fa to yanzu inda ba a bahi tirenin ba ya zo gaban fir'aunu ya yadda ita ta zama maciji ya yi sheka fir'aunu ya sheka me aka yi kaga dole a bahi tirenin tukuna saboda haka sai an bahi tirenin gaban Allah tukuna da yadda sanda sai ta koma macijiya katuwa tana gudu malau malau malau Allah ce kamata kamata la ta khaf karka ji tsoro kamata sai kama ya rike ya rike sai kuma macijiya ta koma sanda sai to in ka je wurin fir'auna ka sakan masa ita in ta irin wannan gudu inda ka rike ta nan ka rike za ta koma sandarta shi kenan kagan ba ya tire ne to shine Allah yi magana anan ba da ya kai ila rabbika watakhsha fa'arahu al'ayatul kubra sai annabi Musa ya nuna masa wannan aya babbaɗin ya nuna masa wannan macijiya suna daga cikin abin da ya fara nunawa to daga nan dai fakar zaba fir'aunu sai ya ƙaryata wa'asa sai saba amma ba kamin ya ƙaryata ba kun san magana fa da yawa ba ba da wuri ya ƙaryatar ba dama bai dai bai yadda ba amma da ta zama macijiya fir'aunu ya yi ta gudu ya yi ta gudu bayan ya gama gudunsa annabi musa ya kama macijiya ya rike bayan ya rike shi fir'aunun dai abin da ya ce wannan musa dai ya zo da sihiri saboda haka yanzu mu yi shawara ku 'yan majalisa sai suka ce arji wa alisil filma da'ini hashirin ya tuka bi kulli saharin ali na'am kaɗan saura ɗan jinkiri kawai a je a aika dukkanin gari inda wani wanda ya ƙware wurin sihiri musan nan mai sihiri ne dama can inda yake masa inni la'azunuka ya ya ya musa mashura shi ba ne musa ya ce masa inni la'azunuka ya fir'aunu masbura an yi daidai zaton annabi musa zama gaskiya zaton fir'aunu ya zama da banza to sai aka tattaro masu sihiri suka zo gaba daya suka zo sai annabi Musa ya ce musu an sun taru sai ce to ku ku za ku fara jefa naku kayan sihiri ko ni zan jefa gaskiya ta me ya kamata sai aka yi shawara dai sai annabi Musa ya ce to ku jefa naku sai suka jefa suka zama macizai da ba sai sun kara abin su annabi Musa ya jefa sandarsa fa idza hiya talqafu ma yafikun sai ga ta tana har hade duk wannan macizan nasu duk ta gama ta cinye ta hade kuma ta koma macizai sa ba ta yi babban ciki ba nan kan masu sihiri sai suka faɗi suka yi sujuda gaba ɗai suka ce amanna bi rabbi musa rabbi haruna wa musa mun imani da ubangijin haruna da musa rabbi ya ce ah ah a amantum lahu a amantum lahu qabla an adhan lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr aha dama kun yi hadin kai kun yi shiri shine oganku dama kai Musa tafiyan da kai shekara shekara ta goma wanga ba ka je koyin sihiri ko ka koyo kalabe wannan ka koya musu ko wallahi zai maganin ku ha kawai za ku yadda Musa ku yadda da Allah sa gani ba yadda wannan shegantaka ba za ku zai maganin ku suka ce mu dai wallahi mu yi amanna imani da ubangijin Musa kai duk abin za ka yi da mu kai duk abin za ka yi faqdi ma anta qad inna ma taqdi hadhihi duk abin za ka yi kai iyakanka dai rayuwar duniya ka kashe mu kashe mu kawai muna fata Allah ya mana gafara jiyan da muka yi da annabi Musa to haka aka yi dai annabi shi fir'aunu dai ya karyatar wa'asa ya saba faga zaba wasa sun ma'adabara sannan ya juya ya yana gaggawa macijiya ta biyo shi yana gudu bayan ya ƙare gudunsa sun ma'adabara ya tsa fahashara ya je ya tattara mutane fanada sai ya kira ya ce kai ku tabbatun wannan sihirin da musa ya sihiri ne faƙala ana rabu kuma la'ala ya ce musu ni ne ubangijinku maɗaukaki Musa ƙarya yake yi wa wani Allah wanda ya turo shi, ma alimtu lakum min ilahin gairi, fauƙid li ya hamanu aladdini, faj'al li sarhan la'ali atsaliu ila ilahin Musa, wa ni la zunnuhu min al-kadhibin. Ni dai Musa ne ya sha mini kai, ya kai min ko ina, don Allah ina waziri na, zo kai mini katon bene in tattaka in je in ga Allah Musa na in gani ko ya ishe ne faɗa in ga inda yake tun naga suna addu'a suna daga hannu sama kila Allah sai yana sama. in je in tattago in gani ko zai ishe ni fada la li adali ilahi ilahi musa wa inni la azum na ga dai musa ƙarya ke wa Allah ba wani Allah ni dai ni ne Allah ko ban turo shi ba ya min ƙarya faka zaba wa asa thumma adbara ya juya ya sa yana gaggawa yana banna fashara ya tara yan majalisunsa fanada sai ya kira da babban murya ya ce ana ni din da kuka gani rabbukum ni ne ubangijin ku ala ala babba فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نندنا فاء الفجعة نندنا فأخذه الله نندنا فزي الله يكاماشي da nakalar akhirati azabar nan azabar maganarsa ta ƙarshe wannan ita ce ta ƙarshe cewa ana rabu kuma la'ala wal'ula da azabar maganarsa ta farko wace maganarsa ce ta farko ma alimtu lakum min ilahin gairi ni dai ban sanan da ban san da kuna da wani Allah in ba ni ba ni da nayi ku na san walhalun da nayi lokacin da nayi kun nan ban san kuna da wani Allah wanda yayi kun ba haka yake wa fir'aunu katon banza ai su komi suka nema an ce wai in akwai ranar da suka nemi ruwa aka yi ta ce fir'aunu kai ruwa kai ruwa wai in zai masa magana sai ya zo shiga daki shi kadai ya tube ya ta mulmula cikin daki wayo Allah kai hakuri ka ba da ruwa ka san ni ba Allah nake ba Allah ya hakuri ka ba da ruwa Allah in an dace ai ruwa to sai ya zo sha kunu ya gaggame huska kun goni na yi muku ruwan to ku min da idan ba ai ruwa ba suka dawo Allah ruwan sai to ku gyara gyara hali har yanzu ina gani akwai halayen da nakun nan sai kun ƙara gyarawa sai na dan baku ina dan woni din ku ne tukuna yanzu ku dan ƙara gyarawa haka yake dai musu ne yana musu barazana shi yasa tunda sun hirgita da shi fa lokacin da kowa ya mutu nan fa a cikin ruwa su din fa su kansu bani isra'ila suka yadda da Allah guda ne fa sun koma suna shakka ba anya kan fir'aunu ya mutu wai an ya mutu to shi yasa Allah ya fidda gawarsa a fili su gani dan in ba sun ga gawa a fili ba suna ganin fir'aunu ba zai mutu ba kam saboda hankalin su ya tashi da shi mugu ba taba mugu kamar fir'aunu ba amma dai kaji yanda ta kaya da shi da shedan ko kwanakin baya ya zo ya dan zo ya sallama masa ya je muna sallama ce wane ne sai ya dan shedani sai ya kyale ya koma ba kofa muna sallama har sau uku sai ce wane ne ja kai baka san ko wane ne bai ce to na ganka halan sai ce a to kai ko baka ganni baka san wanda yake waje bake cewa Allah ne kai baka ce Allah ne sai ce to bari ya fito gama irin wannan muguwar magana da yazo sai ya samu mugun tsoho shedan ja kai ne sai ce a ni ne nazo in gaisuwa ban girma mu mu sha dariya lalle haka ne to ya aka yi ce a dama don in jaraba ne kawai ce kai fir'aunu bannanka ta yi yawa fa kaga duk bannata ni shi shi ɗaya ke faɗa fa yace duk bannarsa idan haraka wahala ta yi wahala ya ce ni in wahala ta yi wahala na kan ce inni a khafun rabbal alami kagal aka je badar da ya ce makafurai ku ta yi ku yaƙi muhammadu wa inni jarun lako ina tare da ku kar ku ji tsoronsa za mu karya shi ya ba su ɗan karan caji allah suka fita suna gaggawa suna takawa a'a sun tafi shi shaidan yana ganin alaman mala'iku suna suna saukowa kamar sojoji sai ce kai inni araba la tarawar sai juya sai suka ce mai kai ranka yadda ina zuwa sai ce wallahi ina gani abin da ba kwa gani inni ya kawo laro wai yana gudun kar a kashe shi ranar don in aka kashe shi ai bai ƙara samun abokan zama wuta ba shi ne ɗan sharri shi ne manufarsa inda an kashe lokacin ya gaga an huta amma shi ba wai mutuwa ke tsoro a ya mutu bai halaka mutane da yawa ba sai ya ja baya na kasa alaƙi bai sai baya da ba suka ce ran gaide kai kace mana inni jarul lakum fa sai ce mu kai wallahi inni arama la tarawna na ga inni akhawu Allah rabbul alamin ce ni kaga in gumu yawa na kan ce yana ji tsoron Allah amma kai duwai dashi hankali ce ana rabu kuma la'ala zai ce to gaskiya ba maganan nan shi fir'aun ya ce gaskiya maganan nan ta ma yi yawa ba lalle ta yawa ce ya yi yayi ya yi yawa ya yi yawa eh to ko a rage ce a ina ina kar a rage a ci gaba ai ba mu ne muke maka farauta ai kana zuwa kana a ci gaba a nuna musu za mu dinga jawo maka su zan mal'atin numaina aidihim wa an amanihim wa an shaba'ilihim wala tajidu aktharum shakirina ba bari su yarda da kai kai ba su yadda da Allah to yanzu dai sai shi fir'aun ya ce ma shaidan tunzu wai kai iblis kai shaidan wai yanzu tsakani na da kai akwai ɓannata kamar mu sai ce babu kaji kenan daga shaidan sai fir'aun duk cikin ɓannata fa sai ce to muna da na uku sai ce kwarai wai na uku ya ce mutumin da ke neman lahira amma ta hanyar duniya man akala duniya bil akhirah ya shimfida addini zalla amma duniya yake so duniya yake so kaga muna cikin hadari na'am yanzu irin mu da ce ba malam malam akwai hadari kaga mutun ya shimfida lahira zalla amma duniya yake nema jin sa imamun da zifi yace wa kam min zawaya assasuha hibalatan ce masallatai da yawa an gina su yanzu kawai dan dai tarko makarantun ne ga sunan dan tarko wai a yayo abin duniya ai yanzu makarantar nan ta mu jama'a duk don Allah muke karantarwa ba dan gudan Allah muke yi ba mu neman komai wai taron zaukar dalibai ne ake yi don Allah muke ba ma neman komai kaza kaza kaza sai an kare ce to amma muna neman a taimaka muna don ba a biyan komai saboda Allah to wai ka karantar da su wa za ka nuna ma inda don Allah ka karantar da su wa za ka nuna ma yazo ya gani sai ka kawo Allah shaida kana je lahira ya ma fa wannan a ce ba kai karantar da su ba to fa azahu Allahu na kala al-akhirati wal ula sai Allah ya kamma fir'aun da azabar maganar sa ta farko ma alimtu lakum min ilahin gairi shine ula al-akhira na'am wannan an rabbukum al-ala wal ula maganar sa ta farko ma alimtu lakum min ilahin gairi duk sai Allah ya kama shi da wannan ya aka yi sai aka nutsar da su a cikin ruwa kamar yadda aka yi mutanen annabi Nuhu haka aka yi musu
inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a cikin wannan inna haqiqa fi zalika a cikin wannan inna la'ibratan haqiqa akwai wa'azi fi zalika a cikin wannan liman ya sha ga wanda zuciyarsa take ta kwarai ya za wannan ya isa wa'azi irin fir'aunu a ce gaji yanzu Allah ya kama shi ya halaka kuma abin shawa ko abin mamaki shi dai aka samu shekaru da yawa wanda yake kafiri gawansa tana nan har yanzu gawansa tana nan in ka je fir'aunu ka je misra ka je a haram din na wurin tarihi in ka nema ka samu dama za ka je ka gan shi ka gan shi don tarihi ka gani ga wani tsoho da ya ce Allah ne tuntuni shekara dubbai ga yadda Allah yi da shi inna fi zalika la ibratan liman yakhsha أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha wai ku mutanen ma ku zo gaban annabi kuna marmasa kashi kuna kiran wai annabi ji tsoron Allah ya daina yi wa Allah ƙarya ya za ka zo wa ka ne wa Allah ƙarya ka ce wai in mutu a ta da mu ka dai wa Allah ƙarya kuma ka ce Allah ya turo ka mu ba wanda ya sai ta da mu Allah ya ce maganar banza a antum waishin ku ashaddu ku ne kuka fi tsananin wahalar halkan halitta amis sama ko ko sama banaha wadda Allah ya gine ta eh da ku din hal- ma khalqukum wala basukum illa ka nafsin wahida ai halittan ku da ta yadda ku ba ba wani kamar halittar mutum ɗaya ne a wurina ba wahala ba wahala a wurin Allah inda ma mu idza ran shi an yakul lahu kun fai kun ne kawai to wai shin da ku da sama wa fi karfi sama ta fi karfi to yanzu sama da nayi da ƙasa ba su wahal da ni ba na yi su fi sace ayyami kuma nace muku ma masana min lugu to wannan kuma ya zama wahala gare ni a antum ashaddu khalqan ku ne kuka fi bada tsananin wahalar halitta amis sama ko ko sama banaha wadda Allah ya gina ta din رفع سمكها فسواها rafa'a samkaha fasawaha shi Allah nan rafa'a shine ya daga samkaha halittan sama dinnan ta yi sama fasawaha kuma ya daidaita ta ba inda ta yi rame ba inda ta yi wani wuri ya yi tudu kaga ginin mutane duk wanda injiniya ya yi injiniyarin din gini in ka zo sai kaga inda bai daidai ba Na'am.
duk wanda ya kame kame sa ko sai ka amma dan Allah ka diba halittar sama din nan ba gefen da ya wani gefe yawa Mm.
don Allah kai ba ka diba halittar kanka ka ji idanunka kowanne mutum ijiya biyu fa ba wanda tafi wata girma dan Allah kana ganin in inda mutum zai yi wannan halitta zai iya saita ta haka kafa biyu ba wanda ya fi wani tsawo yatsa wannan ya fi wannan tsawo wannan ya fi wannan tsawo haka Allah ya jejjera su ya ga dama ya yi su hakan nan ka duba ka gani fa ka diba sumanka ka diba jikinka yadda Allah ya jera ka haka din nan haka fa Allah ya so yi ka din nan to yanzu wannan bai ba Allah wahala ba ta yadda kai zai ba Allah wahala a wannan ba zai taɓa yi ba ba ba zan ka fasawaha shi Allah shi ne ya ɗaga ginin sama ya daidaita ta shi duk wani mai yin wani halitta ko ya yi ba iya halitta kamar ta Allah نعم asanul khaliqin Allah yanzu kaga mai kera inji ko mota ko babur in yayi ranar da yayi fa ya fudda ita wa kamfani ta bi ta hannunsa نعم tana nan bai sani ba waye saya bai sani ba tana kasarsa bai sani ba wake hawa bai sani ba ta mutu bai sani ba amma ban da halittar Allah مم.
in dan kaza Allah ya halitta lokacin da aka kyankyashe shi ya zo ya zo duniya shi zai bashi abinci kai ba kai za ka ba wannan babur fetur ba Mm.
ba kai ke kanikancinsa ba ba abin da kake masa tonar da kai shi ka kare amma dan kaza ma da Allah yana sane da shi ga ran da zai mutu ga abincin da zai samu ga inda zai kwana ga inda zai tashi ga awoyinsa a duniya ga kalolinsa ga komai Allah riga ya sani ya ajiye kuma in lokacin mutuwa ya zo a zo a- a- a kar- a- a watar da mutum ta an ce kullun sai a zara'ilu ya zo sau biyar ya diba kowa ya diba fayil ɗinsa har kaji ba sau biyar sai ya duba ya bincika ku yanzu gila ya mana bincika uku yau kila saura biyu sau biyar ko sai ya bincika ya duba gani sauran nawa sauran shekara talatin yana nan kule bai kula da sauran saba'in fa ya san da sauran sa amma sai ya duba ya gani sauran ka nawa har a kai ga mai sauran awa daya to an kai sauran awa daya magana ta riga ta kare kenan falola idza balgatul hulqum rafa azamka fasawa wa وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغدش ليلها وأخرج ضحاها وأغدش السيا دفن تدى ليلها درن دنيا wa aghdasha lailaha wa akhraja sai ya fudda duhaha safiyar ta hantsinta kenan lokacin wa duha lokacin da ake ce ma lokacin hantsi din nan wa aghdasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda والأرض بعد ذلك دحاها wal arda ba'da zalika dahaha Ah, wal arda sai Allah ya halicci ƙasa ba'da zalika bayan haka dahaha sai shimfida ta To, lokacin- أخرج منها ماءها ومرعاها akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai Allah akhraja sai ya fitar minha ga ƙasa ma'aha ruwanta gahi nan suna tsatsagowa suna fitowa cikin ikon Allah ka fasa yanzu ka ga mun nan saman ruwa muke fa amma ba mu nutse ba Na'am.
amma ga mu saman ƙasa ƙasan nan inda zaka tabbata saman ruwa take in ka tona zaka cimma ruwa in ka ƙara tona hannun ruwa bai ishe ka ba za ka cimma wasu Ya- fa- hawa hawa ne ƙasar sannan in ka ɗebe wannan ƙasar ta farko akwai wata ƙasar ta biyu ita ma saman ruwa take duniyan gaba ɗaya ma an ce saman ruwa take gaba ɗaya shi yasa su masu geography din nan suka ce wai ba rana ce take gudu ba duniya take juya kamar yan kwallo Mm.
yana yiwa haka ne Allahu a'lam Na'am.
domin ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allama al-bayan Mm.
واغدش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها قسا bayan haka kuma sai Allah ya shimfida ta alhamdulillah akwai tambaya akhraja minha ma'aha karatun da yana da yawa ko to alhamdulillah mu tsaya haka nan karbuci lokaci to akwai lokaci ne to bismillah mai tambayar ce assalamu alaikum malam da fatan kawo ni lafiya da Allah yana so a yi mai bayani ne akan cewa a yi don Allah da annabi
Ah, to ai don Allah da annabi duk dai bayan da aka yi ta yanzu har yanzu akwai mai shakkar don Allah da annabi a bai kamata a ce akwai mai iya cewa don Allah da annabi ya ce wanda bai iya cewa kuma ya ce abin da yake zewa ya ce mana mu dai muna son Allah ya muna don sa don annabi Muhammadu annabi yana da damar da ake cewa don sa a yanzu ko dan dan siyasan ko wani ba zai zo wani don wani kai min kaza ko na baka amma don dan majalisar mu ko ba a wannan Na'am.
bai ganin ka zama kafiri Ah, a'a Allah bai taba rabuwa da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam man yuha man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi no.
in kace zuwa ga Allah to halan wanda ya hijira ya je Madina Allah iske a can Ah.
to yau kace Allah iske a can ashe da kace yana sama ƙarya kake No.
yana Madina kenan to zan za a iske shi saboda ka ila Allah don Allah wa rasulihi da manzansa ba ila Allah wai saboda wai wai zuwa ga Allah yace zuwa ga Allah to maganar da ka faɗa cewa Allah yana sama ka san kai ƙarya No.
kenan yana Madina sai a je a same shi don mai- mai mai hijratu ila Allah wa rasulihi wanda wannan dai shirmen ai ina ganin an wuce yi tuni ko No.
Eh, a dai wani tambaya wannan shirmen an wuce shi ai wanda yake cewa don Allah da manzo dai mu dai muna nan akan tabarkin shehu dan hodiyo wannan dan shehu dan dan kadi walita dai magana ce Allah don Allah eh, Allah kai muna kaza bijahi indaka don alhurma annabi Muhammadu a wurinka to mu dai mun tsaya nan Mm.
alhamdulillah
to alhamdulillah Allah ya muna gafara Amin.
Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya kiyaye mana imani mu da mutunci mu abinda muke so duka Allah ya bamu Amin.
abinda muke neman kariya na sharri duka Allah ya kiyaye mu Allah ya biya Amin.
bukatun mu Allah ya biya bukatun wanda suke musu addu'a Amin.
barka annabi sallallahu alaihi wasallam duk Amin.
marigayen mu musulmi maza da mata duka Allah ya yi musu gafara Allah ya yi musu Amin.
gafara Allah ya yi musu Amin.
gafara mu kuma Amin.
Allah ya bamu ikon cika da imani Amin.
barka annabi sallallahu alaihi wasallam malwan shahanan mu duka Allah ya saka musu da alkhairi shahanan mu Allah ya kara musu karama Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الحمد لله رب وصلاة العالمين الفاتحة.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين Amin.
إن الصراط المستقيم صراط آمين.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين.
ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا آمين.
محمد الفاتح لما أغلق Amin.
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره آمين.
العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله لله رب العالمين